إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحدث الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ka bori godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya raye da mu ya kama wani safiya ta alhamis wacce take daidai da 22 ga wata na safar hijira na 1448 kuma ta daidai da shida ga wata na takwas miladiya na 2020 da shida domin ci gaba da karatu da muke cikin littafin talfisu sufatu salatin da biyu sallallahu alaihi wasallam karatu na littafi da ya kawo mana takaitaccen yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah za mu tashi inda malik ya ce alqunutu linnazilati wa mahalluhu alqunut da kuma inda ake yin shi amma na nazila nazila shine a shidda shine na tsanani wata masifa ta faɗo cikin al'umma to sai a zo a yi alƙulut ita wannan alƙulut ana yin ta ne suka ce a sallah ta farilla sallolin farilla da muke da su guda biyar a su ne idan wani abu ya faɗo cikin al'umma na wasu 'yan ta'adda ne a'a wani abu ne ya faru a wani waje ga musulmai ake so a musu addu'a misali kamar mutanen misali wani abu ya faru mutanen gaza a tare a masallaci a musu a musu a musu addu'a ko kuma wani abu da ya faru a wata jihohi na ƙasa to wannan shi ne ake kira alƙulut na nazila malai ce wai sunnu lahu an ya ƙuluta wa ya da'u lil muslimina an sunnata wa mai sallah yayi alƙunuti yayi addu'a da musulmai lin nazilati nazilatihim domin wata wani tsananin abu da ya sauka gare su wata annoba wata ɗan ta'adda boko haram inkilinafin da sauransu to sai ayi wa mutane addu'a malaci wa muhalluhu idza qala ba'da ruku'i malaci inda ake yi ne idan an yi ruku'i ba'da ruku shine bayan an yi ruku an dago to shi kenan sai ayi sai sai liman sai yi wannan addu'a bayan ya faɗi rabbana wa lakal hamdu bayan ya faɗi rabbana wa lakal hamdu to sai yayi ta malaci wa laysa lahu du'a'an ratibun ita alƙunut ba ta da wata addu'a da take ratiba ma'ana wata wata tabbatacciyar addu'a guda ɗaya da aka ware domin ita wannan alƙunut din wa inna ma yad'u fihi bima yunasibu ma'a nazila yace kawai liman zai addu'a ne gurgudan abin da ya daidai da abin da ya so ba idan yan boko haram ne yi musu addu'a ko yi wa musulman da abin ya faru addu'a haka ne yanki da dafin ne in ma mutanen da 'yan ta'adda ko yahudawa da sauransu suka wannan to sai a yi addu'a manzon Allah sallallahu ya irin wannan ya yi addu'a ta wata guda yana yi wasu addu'a manzon Allah ya tura wasu qurra'u mutum saba'in ya aike sai kafin suka tare suka kashe su ana sai ce manzon Allah sai da wata guda yana yana musu yana yana tsitsinewa waɗannan kafaran to daga nan sai Allah ya sauko masa aya da laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha Allah ya ce shiryar su ba a hannunka take ba Allah ne ki shirye wanda ya so to sai manzo Allah sun yi dina da ruwan nan to amma dai manzo Allah sai yayi yayi ita ita wannan alqunut ta wata guda dan haka wannan sai sai sai a hada a masallaci in aka yi sallar asuba ko isha ko magariba ko azhar sai ayi ta kuma ana yin karatun ta ana yin addu'a ne a bayyana ko da a sallar sallar ba ta bayyana bace ba malai ce wa yarfa'u yadayhi fi hadha du'a to lokacin da za a yi wannan liman da mamu duka za su daga hannayensu za su daga hannunsu alamar za su yi addu'a daga hannu wajen addu'a wannan sunna ne sunna ne idan mutum yana da kyau mutum in zai addu'a ya daga hannunsa domin daga hannu alama ce cewa kana nema ne a wajen ubangiji yanzu kuma barata ai haka suke yi suna haka suna haka suna miƙa hannu to shine sai ka miƙa hannunka nuna cewa kai din mabukaci ne ga ubangiji to sai mutum ya daga hannunsa a wannan wajen malai ce waye jaharu bihi idan kana imama idan liman ne shi zai bayyana addu'ar ko da a sallar da ake ɓoye karatunta ne malaki wa yu'minu alaihi man kalfi waɗanda suke bayan shi mamu kenan su kuma sai su rinka amin amin domin ita ma amin addu'a ce idan ana addu'a to ana so ka ce amin in ka ce amin ka shiga cikin wannan addu'ar ne ka shiga me yasa malama suka ce ita ce ayar da ke cikin suratul yunus da Allah ya- da annabi Musa yi wa fir'auna addu'a yace rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya da ya masa addu'a yace Allah kan ba imani har ya je hadin azaba to a sa'ayar sai Allah ya ce kar ujiba da'awata kuma an amsa addu'a ku ku biyu alhalin kuma farkon ayar wa kala Musa rabbana annabi Musa ne yayi addu'ar amma sai Allah ya ce na amsa addu'a ku biyu malama sai suka ce annabi Haruna shi kuma yana gefe na amin amin yasa Allah ya ce bin na amsa addu'a ku to ashe in ana addu'a an kace amin kai ma ka shiga cikin wannan addu'ar da aka yi mala ya ce fa'iza faraga kabbara wa sajada to idan liman ya gama wannan alkurutun to sai yi kabbara sai tafi sujada daman daman ya riga ya yi rukunsa to wannan ita ce al- alkurut da ake ta ta nazila yana da kyau idan abu ya faru to al'ummar musulmai sun su taru sai su yi wannan addu'ar sunna ne ana so a yi ta mala ce al- alkunutul wutr wa mahalluhu wa sigatuhu sai kuma alkunut na wutiri sallar wutiri da ake yi ita ma a ina ake yi sannan kuma ya siga take mala ce wa amal kunutu fil wutri fa yushra'u ahyanan shi alkunut na wutiri shi ma lokaci lokaci jifa jifa aka shar'anta shi ba a rike shi tirtar a ce duk a ta yi duk shekara guda ko kuma a watan ramadana a ce a rinka yi kullum a sallar ashar din nan da ake yi, shi ma wannan ba sunna bane ba saboda hadisan da sahabbai malama suka ci hadisan da sahabbai da suka rawaito shafa'i da wuturi na manzon Allah sallallahu alaihi kaɗan da suka rawaito yana alƙurra sai suka sai suka ce wannan yana nuna cewa ashe ba koyaushe yake ba inda da koyaushe ne to da kowannen su sai ya rawaito to sai ya zamto sai ya zamto yi- ana yin sa ne lokaci lokaci wa muhalluhu qabla ruku shi ana yin sa ne kafin ruku'i bayan ka gama karatu a sal- wutirin nan kayi kayi karatu maimakon kayi ruku'u to sai ka ɗaga hannu sai ka yi ita wannan addu'a malai ce kilafan lil qunutun nazila sabanin wacce muka yi ta kunuti ta ta tsanani da ya faru wai da ofihi bima ya ati sai addu'a da abin da zai zo ya ce Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولا من جاء منك إلا إليك to sai sai mutum sai da wannan sai wannan addu'ar wannan addu'ar ah, Al-Hassan ne bin Ali jik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu manzon Allah ya ce manzon Allah koya min addu'ar da zan rike a al-Qudus dina sai manzon Allah sai ya koya masa wannan to mutum sai yi ta addu'a ce ta tattaro abubuwa Allahumma hadini fi man hadaita Allah ka shirye da ni cikin waɗanda kake shiryarwa وعافني فيما فيمن عافيت الله كباني لافيا cikin waɗanda kake ba wa lafiya wa tawallani fiman tawallaita Allah ka jibinci lamarina cikin waɗanda kake jibantar lamarin su wa barik li fima a'taita Allah ka sanya albarka a cikin duk abin da ka bani duk abin da Allah ya baka na dukiya da ƴaƴa da mata da kaza da kaza da ilimi duk Allah ya sanya albarka a ciki wata ni sharra ma qadait Allah ka kare ni daga sharrin da ka hukunta a kaina fa innaka taqbi wa la yuqda alayk lalle Allah kai ke hukunci ba mai hukunci a kanka wa innahu la yadullu man waleta ya Allah babu wan- babu mai kaskanta ga wanda ka jibinci lamarin shi in dai Allah ya jibinci lamarin ka to to ba za ka taba kaskanta ba wala yu'zu man adaita haka nan wanda ka ka ka, ka kishi ba zai taba samun buwaya ba ba zai taba samun girma ba tabarata rabbana wa ta'ala girmanka da ɗaukakarka da al- da albar- da albarkatunka ya ubangiji sun yawaita wala man jaminka illa ilaik babu gun tsira face komawa zuwa gare ka to sai mutum yi wannan addu'a wala ce wa hadha du'a min ta'alim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'ar koyarwa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga jikansa fala yuzadu alaihi malace ba za a kara akai ba ma'ana abun malam iya wannan kawai za a yi Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin a Sheikh Bulugul Maram ya ce a babu laifi tunda ai banza Allah bai ce dole ita ba kawai shi jikan tambayar sa yayi ya koya masa da haka babu laifi dan ka kara amma ba za a tsawaita ta ba kamar yadda wasu suke yi ya ce akwai wanda ya ce mun gani mun ji labarin akwai da ya sayi mutu arba'in da biyar ana ana alkunut a- ana ana ana wannan ana ana alkunut musamman a Ramadana musamman a harami wasu ma har rubuta ta suke a takarda malici wanda ya saba sunna alkunut za a yi ta amma ba za ta yi tsayi ba sannan kuma ba a rera ta kamar yadda zaka ji wasu suna yi ana suka ci abin da aka samu yi ne kawai ana rera alkur'ani shi kadai ake rerawa amma wai addu'a zo ana ta rera ana ana ana ta ganninta ana wani ana gyaggyara ta kamar waka wannan duka ba sunna bane ba ana yin addu'a ne dan haka za a yi ta ne ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya ana yin ta da kankan da kai ana yi da kankan da kai to haka za a yi ta mala yace illa salata alaihi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba laifi a ƙara da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ya halatta li subutiha an sahabati radiyallahu anhu domin tabbatar hakan daga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina Umar lokacin da aka fara yin lokacin da Umar ya ya ya ya assasa hukumanci ya ya dora daga inda manzon Allah ya tsaya na yin sallar ashan a cikin jam'i inda ai mun sani mun yi anan da manzon Allah sallallahu alaihi yayi ta a jam'i ne sau uku a na hudu bai fito bai ce dan kada a wajabta muku a farlanta to bayan wucewar manzon Allah za mu zamu sayyidina Umar ya zo da masallaci kowa ya koma gefe yana sallah a shirinsa daban-daban karatu yana ta tashi kowa yana karatun yana takudewa shine sai ya hada su a jam'i sai ya dauko Ubayyu ya dora shi ya zanto limami to da ya sanya Ubayyu ya zanto liman to Ubayyu ya kasance idan ya alkulut sai cika da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi to sai ya rufe ta da salati to wannan a gaban sahabbai duka ubay yake yi sai ya zamto ya zamto hujja inda a ce hakan kuskure ne sahabbai za su za su gyara masa to sai ya zamto yake to ba laifi idan kai alqunut ma sai ka cika ta da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa yarka'u wa yasjudu to bayan mutum ya gama alqunut kai addu'ar abubuwan da kake so to sai kai ruku'u ويسجد سجدتين سيكي سجدن كبدا بينا صلى كما تقدم كما يندي غباتا ما ليتي التشهد الأخير والتورك نعم سيتشكر في عندك أي ركعة أكون تهدو وكذا ذاك أي تشيا تكرشي sannan kuma da yadda ake yin zamanta da ake ake ce masa at-tawarruk malai ce summa yaq'udu sannan sai ya zauna bayan yayi sujjadin su guda biyu litashahhud al-akhir domin yin tashiyar karshe wa kilahuma wajibun duka tashiyoyin guda biyu ta farko ta karshen duka wajibi ne wa yasna'u fihi ma yasna'u fi tashahhud al-awwal zai yi irin abin da yayi a tashiyar farko na ya zauna ya karanta abin da zai karanta duka iri ɗaya ne illa annahu yajlisu fihi mutawarrika sai dai shi a wannan zaman zai yi shi ne zaman zama na tuwarriki yufdi yuwarkihi al-yusra mala yace mutum zai dan fare ya zauna ne akan duwawunsa na hagu ilal ardi zuwa ƙasa wa ya khuruju kadamahi sai kuma ya fitar da kadam kadamki min nahiyatil wahida sai fitar da kafar nan tasa ta bangare daya wa yaj'al yusra tahta saqihi al-yumna kuma sai ya sanya kafarsa ta hagu ta karkashin ƙaurinsa na dama wa yansubu qadamuhu al-yumna sai ya kafe kafar tasa ta daman wa yajuzu farshuha ahyanan wani lokacin ya halatta shin fadata shine abin da yayi haka hili zaka zauna na ɗinka na hagu wannan kafa taka ta buye ce sai ka fito da ita ta nahi nan ita kuma wannan ƙaurinka sai ka kafe shi haka sai zanto wannan tana ƙarƙashin ƙaurinka na dama shine haka shine yace sai ka kafe ta dama wayan subuhahin wani lokacin kuma ce yana yana shimfiɗa ta shine sai ka shimfiɗa haka wani lokacin haka shine a shine wannan tawarruk to haka haka yake a tashiya ta ta ƙarshe mai sallah mai tashiya biyu mala ya ce wa yulikimu kaffahu yusra rukubatahu yana dafe hannunsa na hagu yana dafe da tafin hannunsa na hagu akan gwiwarsa haka wannan kenan so lokacin in kai zaka ga ya dage to sai ka hannunka na hagu sai ka dafe haka da da da tafin hannunka ya atamidu alaiha yana dogaro akan hannun shine idan ka wannan nasa haka to lokacin zaka iya zaka iya kamar zaka karkace haka to sai ka dafi haka sai ka dafi da hannunka na hagu sai ka yi wannan zama wannan shine shine tawarruk in dai sallah mai raka'a uku ce biyu ce mai tashiya biyu ce to irin wannan zaman ake yi sai ka yi wannan zaman insha Allah wannan duk wanda ya gani ya san cewa lalle sallah lalle sallah koyon ta kai domin in mutum ba ba koyon sallah ya duba ya bambance irin waɗannan duk kawai in ya zo kowane zama zai iya yi kowane zama yake yi akwai kuma zama mai ma zaman da amma hana su amma mutane ba lalle sun sani ba me yasa amfanin mutum ya koyi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah ne malai ce wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi ta'awudu min al arba to bayan ka ka zauna kai tashiya to kuma sai kai sai kuma wajibcin yi manzon Allah sallallahu alaihi salati da kuma neman tsari daga abubuwa hudu ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي ما لك واجبي ne ga mai sallah a wannan zaman yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wa qad zakarna fi tashahhud al-awwal ba'd as-sigai sigiha ma lake a tashiyar farko da muka yi wancan satin mun ambaci wasu daga cikin sigogin salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wajibi ne mutum ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a tashiyar farko mustahabi ne sunna ne kai tashiya kai salati amma a wannan tashiyar karshe wajibi ne ka zauna ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wa an yasta'iza billahi min arba'a kuma bayan kayi salati sai ka nemi tsarin Allah daga abubuwa hudu in ma wannan zance mafi inganci wajibi ne wajibi ne kai wannan dan haka in mutum bai iya bai kokari ya ya koyi wannan addu'a shine kace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal shine ka nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwan guda hudu don manzo Allah umarni yayi yace ku nemi tsari daga abubuwan guda hudu kuma manzo Allah yana yi dan haka mutum ya kokari ya ya ya ya nemi tsarin Allah da su domin babu ba wanda ba zai ne ba wanda bai da buƙatar ya nemi tsarin Allah akan waɗannan abubuwan guda biyu nan manyan fitinu ne na farko shine azabar jahannama sannan ga azabar kabari sannan ga fitnatul mahaya fitnar rayuwa fitinar rayuwa na, na fitintunin zamani da za su iya ɗauke kada kan addini musamman ma a wannan zamanin na ƙarshen ƙarshen duniya ya zanto akwai fitintunu kala kala waɗanda za su iya ɗauke mutum daga kan addininsa ya rasa istiqama kaga da mutum yana kula da addini amma sai ga ya dawo baya baya kula da addini to sai mutum ya yana neman tsarin Allah akan haka da kuma fitinar rayuwa fitinar mutuwa fitinar mutuwa ko lokacin mutuwar ko kuma suka ce fitinar da take faruwa a cikin kabari duka wannan fitinar fitina ce ta ta mutuwa mutum ne matsalar Allah da ita sannan kuma ga fitina mafi girma da Allah ya fitar da ita a nan duniya ita ce fitinar dujal wacce shi ma wannan duk sumumi ne na cewa lalle dujal ya kusan bayyana to baka sani ba ko kana raye zai bayyana dan haka sai mutum ya nemi tsarin Allah akan haka malaci addu'a qabla salam Na'am sai kuma yin addu'a bayan kayi ta shiya kayi salatin Annabi kayi wannan ka nemi tsaron Allah daga abubuwa hudun nan to a nan wajen gu ne na addu'a daga nan har kai sallama addu'a zaka zaka ta yin addu'a na bukatunka malin ce summa yad'u li nafsihi bima bada lahu mimma sabata fil kitab was sunna sannan sai mai sallah sai yi kansa sai yi wa kansa addu'a da abin da ya bayyana gare shi cikin abin da ya tabbata a sunna a cikin alqur'ani ko sunna ma'ana ya halatta kenan kamar yadda mun yi a baya ka dauko ta addu'a cikin alqur'ani ka yi ta amma da sigar addu'a da sigar addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wannan addu'a tana na alqur'ani to in ka yi ta da sigar addu'a ba karatun qur'ani kai ba to malaci sai kai ko kuma wata addu'a ta zo a sunna wa huwa kathirun tayyibun kuma suna nan da yawa malaci kuma masu kyau fa in lam yakun indahu shay'un min idan kuma ba shi da wata addu'a da ta zo a qur'ani ko sunna da'a bima tayassara lahu mimma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu to sai addu'a da abin da ya sauka gare shi na abin da zai amfane shi a duniyarsa da da addinin shi sai kai addu'a wannan lokacin ka yi ta da larabci in baka samu baka iya larabci ba to babu laifi kuma sai ka iya yi da yaren da ka iya amma kamar yadda ma da ya faɗa ka samu wacce ta zo a sunna ka yi ta irin su Allahumma hasibni hisaban yasira irin su wace wanda Allah ya koya Abubakar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim ko ka dauko su addu'o'i da ka san su na sunna ko a cikin alqur'ani ko kuma ma ka yi ta da da da da da kake so ka roki Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'a a wannan waje na kuma da ce at-taslimu anwa'uhu shine abu na karshe shine sallama da kuma nau'o'in sallama nau'o'inta sun bayu sallimu an yaminihi wa huwa rukun mala yace sannan sai mai sallah sai yayi sallah sai yayi sallama mai sallah yayi sallama a daman shi wannan yin sallama mala yace rukuni ne ma'ana dole ne mutum yayi sallah yayi sallama da za ka yi sallah tsaf kawai ka tashi ka tauba ga sallama ba wannan sallah babu ita hatta yura bayadu khaddihil ayman zaka juya har sai an ga kyallin da hannunka a kuncinka na dama ma'ana zaka juya ne sosai zaka juya mala ya ce wa an ya sarihi haka nan zaka juya ka kalli hagunka hatta yura bayadu khaddihi har sai an ga farin kuncinka al'aisar na hagun walau fi salatul janaza ko da ku a sallar janaza ne ko da a sallata janaza ne zaka kalli dama kuma ka kalli hagu ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة ما ليش لمن زي أجا مريا سوجا سلما سيدي أصل الجنازة أصل الجنازة لمن باع أجا مريا باع أجا مريا كو إن يجمع يوغا صلى كو سي يويا داما سي سلما يويا أو كان سمعت أن سيدي سكال يويا ور كان شعما بلا سجي مي يشي بابا زي أجا مريا با وهو على وجوه تسلم تازو أفسكوكي كمرحكا الأول لفرقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره ولا هنا نبركو ككل داما كتش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكر وبركاته سيكر لهم كما كتش السلام عليكم ورحمة الله أما بلا كتش وبركاته نبا ولا يتشي تبركو ما ليش الثاني تبيو مثله دون قوله وبركاته سيكي إرم واتن أما بلا كالفئي وبركاته كما يتشو أكفيه ka kalli da maka ce assalamu alaikum wa rahmatullah hagu kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah bale ce asalis ta uku assalamu alaikum wa rahmatullah an yaminihi assalamu alaikum an yasari ita ma sai ka kalli da maka ce assalamu alaikum wa rahmatullah hagu kuma ka ce assalamu alaikum ba za ka ce wa rahmatullah din ba sai ka ce assalamu alaikum wanda yini siga ta ta uku sai ta hudu yusallimu taslimatan wahidatan tilka a wajihi shine sai ya sallama sallama daya a dan bangaren damansa yaminu bihi zai zai zai zai zai karkace da kanshi ila yaminihi zuwa damansa kalilan kadan shine kana kallon alƙibla sai kalli dama kadan ba tare da ka juya sosai ba sai ka kalli dama kadan sai ka ce assalamu alaikum shi ya sallama guda daya in kai haka shi ma wannan yayi da wannan ne ya tabbata misali yanzu mutum idan ya yi sallah ka gama sallama tsaf ka kalli daman ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kawai sai a lura kafin ka juyo dama sai a lura ka ta kare suka ce sallah ka ta yi tunda dama asali sallama ɗayan ita ce farko to sai a lura ka ta kare ta yi amma da za ka gama ta sha tsaf kanka ya sallama sai a lura ta kare sallah ta lalace to wannan shine wannan shine ƙarshen wannan littafin sai dan dan bayani da ya ƙara kaɗan a gurguje ما يلي أكل مسلم يا كي مسلمي هذا ما يتيسر لي من تلخيص صفات صفات صلاة النبي وانا شيني أبن دي صفات غيريني نا وانا نا وانا غريريا نا صفر يلي ما زال صلى الله عليه وسلم محاولا بذلك أن أقربها إليك يتينا كركتو هكا اللي دو قصنتو مكا دماء اللتاف حتى تكون واضحة لديك دي يدنتو يفتو بيلي أغبانك masilatun fi zahanika kuma ya tabbata a cikin kwakwalwarka wa ka'annama taraha sallar da muka koyar mala yace kamar ka ga manzon Allah bi ainika da ininka da idanka fa idza anta sallaita nahwa ma wasaftu laka mala yace in da kai sallah irin yanda aka wasafta maka min salati ya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu arju min Allah ta'ala yace to lalle ina fata daga Allah an ya taqabbala hamin kai karba maka wannan sallar taka لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا domin in kai haka lallai zaka zai kasance ka tabbatar da aiki aiki da kaulan nabi sallallahu alaihi da maganar manzon Allah da yace sallu kama ra'aytumuni usalli kai aiki da manzon Allah ce ku yi sallah kamar yadda ku ina yin sallah in dai kai sallah yadda aka faɗa a littafin nan malai ce insha Allah ka ka kwatanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi yayi sallah kuma kai aiki da maganar sa summa alayka ba'da zalika an alla tansa al-ihtimamu bi istihbar al-qalbi malai ce to bayan kai koyi sallah yanzu to kada ka manta idan ka zo sallah ka ba da muhimmanci wajen bujuro da zuciyarka wal khushu'u fiha da khushu'u a cikin sallar fa inna huwa fa innahu huwa al-gayatul kubra domin shi khushu'u a sallah shine manufa mafi girma min wuqufil abd bayna yadallahi na tsayuwar bawa a gaban Allah madaukaki ta'ala fiha a cikin sallah wa bi qadri ma tahaqqaqa fi nafsika min hada malace gurgurdan yanda ka tabbatar da hakan a cikin zuciyarka na kushu'i alladhi wasaftu laka wanda na siffanta maka min al-khushu'i wal ihti na khushu'i wal ihtida'i bi salati da kuma ah, kwaikwayon sallar manzon Allah sallallahu ya kunu laka minan samaratil marjuwa to idan kai hakan shine za ka sami romo da ake fata allati ashara ilaiha rabbuna wanda Allah yayi ishara gare shi tabaraka wa ta'ala bi kaulihi da yace inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar Allah ce lalle sallah tana hana alfasha da munkari ma'ana gwargwadon yadda kai sallah da sufofi biyu shine kai yadda manzon Allah yayi sannan kuma kai kushuri a siffance ka yi ta yadda manzon Allah ya koyar sannan zuciyarka ta bijiro da zuciyarka lokacin sallah to in kana irin wannan sallah ne za ta hana ka alfasha da munkari amma idan ya zanto sallah ba haka take ba ta yi yar faki faki mutum yake fit fit fit fit wannan ba za ta hana shi ba ba za ta hana shi komai ba inda za ga mutum yana sallah amma kuma yana zaki wasu manya-manyan zunubi amma in dai za ka yi sallah ka yi da ya dace to insha Allah za ta hana ka munanan laifuka ba wai za ka zanto ma'asumi ka daina laifi ba dan da yawa wasu haka suke tunani a sai dan adam ba inda zai kai ya ce ya daina laifi sai dai munanan laifuffuka waɗanda duk wanda ji za su suna da muni Allah subhanahu wataala zai tsare ka ta dalilin kiyaye sallah da mutum yake yi wa kitaman as'alullah ta'ala mala yace zan cika da roƙon Allah madaukakin sarki an ya taqabbala minna salatana cewa Allah subhanahu wataala ya karba addu'o'in mu ya karba salatin sallar mu wa sa'ir a'malina da sauran ayyukan mu ويدكر لنا ثوابها ألا يا تاندا مدى لدادنتا إلى يوم تلقاؤه نلقاه هرا دا مستشي يوم لا ينفع مال ولا بنون رانا دا دوكيا دا أباسا أمفاني إلا من أتى الله بقلب سليم سيون يوجه ألا دا وبتتشير زوجيا والحمد لله رب العالمين ولا شيء كرشونا نتاخم آه insha Allah wani satin sai mu za mu za mu yi sallar a aikace yanzu tun da mun yi ta a karance za mu zo sai mu yi ta mu samu mintuna ashirin haka sai mu yi ta a aikace daga farkon ta zuwa ƙarshe bayan wannan littafin da za mu yi insha Allah na gaba shine talhisu shi ma talhis na ahkamul janaiz wancan kafin ta makaranta in ba a manta ba mun taɓa fara yin babban shi 2019 mun fara babban shi eh to yanzu sai mun samu talkis na shi ma malam ya bai talkis irin wannan ya takaice shi to sai mu yi shi bayan wani sati na gaba kenan bayan mun yi sallar ayyuka wani sati insha Allah abin da fada da dai Allah subhanahu wataala ba waladan sa abin da abin da kuskure ya gafarta mu Allah ya karba ayyukan mu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh